أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله يوم muna kirga kwana sha biyar ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da talatin da ɗaya a watan biyar 2018 za mu ci gaba da tafsirinmu yawo alhamis har yanzu dai muna nan cikin suratun nisa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا هقمتم بين الناس أن تاقموا بالأدب إن الله لإما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا bayan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana halayen Yahudu da abin da suke kai na hassada da taurin kai da musun gaskiya da abin da Allah ya tanada musu na azaba mai tsanani a ranar lahira sai Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan haka ta fuskantar da muminai zuwa ga tafarkin arziki ta hanyar bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar musulmi su zama kamar Yahudawa umurce su da su rinka ba da amanan da aka damka musu kar su zama maha'inta maciya amana irin yadda yahudawa suka zama maha'inta maciya amana kuma su rinka hukunci da adalci a tsakanin mutane kar su yi irin kasu irin ɗabi'o inda aka sifanta yahudawa da shi a baya na canza gaskiya su karɓi abin duniya su rinka zalunci suna fifita kansu akan mutane ba wani dalili kuma ya ambaci sifofin munafukai wanda ya kamata musulmi su yi su kiyaye ta su kuma yi nesa da ita inna allaha ku sani allah ya amurkum yana umurninku an tuwaddulla manati ila ahliha wannan bisa kira anwar shi kenan ku ba da amanoni zuwa ga magowanta wato wannan an ce alkitabu amun li jami'il mukallafin wannan zance ya hada dukkan wasu mukallafai duk wani musulmi daga farkon duniya har ƙarshen duniya wannan hukunci yana kansa kamar yadda amana ta gama dukkan haƙoƙi duk haƙƙi akwai amana a kansa ka ba da shi ga mai shi wanda haƙƙin da duk ya rataye da wuyayen dukkan musulmi ko da haƙoƙin nan sun kasance haƙoƙin Allah ne ka bawa Allah haƙƙinsa na wa abudullahi wala tushriku bi shay'a kenan kuma ka bawa bayan Allah haƙƙinsu bil walidain ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin kamar yadda muka karanta a baya wannan amana ta haɗa kowa da kowa kuma tana umarnin muminai ne wanda imanin su ya tabbata in dai su muminai ne su ba da amana zuwa ga mazuwanta ibn kasirin ya ce allah ta'ala yana umarninmu da ba da amana zuwa ga mazowanta wannan kuma ya haɗa dukkan amanoni wanda suka wajaba a kan mutum tun daga haƙoƙin Allah azza wa jalla akan bayinsa su yi sallah amana ce Allah ya wajabta musulmi ya yi sallah su ba da zakka amana ce Allah wajabta mutum cikin dukiyarsa ya ba da Allah ya masa arziki ya ba da amanar Allah a ciki kuma haƙƙin bayan Allah ne ya yi azumi ya yi kafara idan ta kama da wani makamancin haka da kuma haƙoƙin bayi sashen su bisa sashen kamar idan an baka ajiya ko amanar magana ko amanin aure an baka yar wasu bayin Allah a hannunka da sauran duka wannan amana ce Allah subhanahu wata'ala wanda ya wajabta musulmi su kula da ita amma dalilin saukan wannan aya komi yana da dalili har waito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga makka a ranar fatu makka sai usman dan talha ya kulle kofar ka'aba da ya ji rundunar manzo sallallahu alaihi wasallam sun shigo sai ya gudu ya haura kan rufin masallacin makka ya kewa da mabudin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan aka ce ya kawo mabudin ya bayar sai ya ce ai da na san kai manzon Allah ne da na baka da na san shi manzon Allah ne da na bayar an bashi amma ba zan bashi ba dan haka sai sayyidina Aliyu ya bi shi ya je murda hannun sai tankusa hannu ya kwace mabudin ya zo ya bude ɗakin ɗakin Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba ya yi sallah raka'a biyu ta godiyan Allah bisa ga nasaran da ya bashi na bude maka da dawowar maka hannunsa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce wa sayyidina Ali ka mayar Usman dan Talha mabudin nan sai ya je ya mayar masa da mabudin sai Usman dan Talha ya ce ka cuce ni ka tilasta ni sannan kuma yanzu ka dawo kana lallace na kana bani mabudi sai ce ai dalili shine Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ne a kanka Allah ya ce inna Allah ya murku mu an tawaddu lamana ce la hana wannan amana ne na mabudi wanda yake hannun zuriyar ku tun tun tun tun tun tun tun tun don haka Allah ya umarce mu da mu mayar da wannan amana mu ba mu zuriyan ku sai Usman dan Allah ya ce a kaina aka saukar da wannan aya ya ce a kanka aka saukar sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Usman bin Talha khuzuha ya bani Talha khalida khalida la ya'khuzuha illa zalim ku rike wannan mabudi ku ci gaba da kula da kulle ɗakin Ka'aba da bude shi ya dawwama a hannunku ya dade haka da ta ci gaba da zama ba wanda zai karba a hannunku sai in shi azzalimi don haka aka bar wannan mabudin a hannunku ya ci gaba da zama wai za ha kamtu Allah yana umarnin ku in za ku yi hukunci bainan na tsakanin mutane an ta hakumu bil adali ku yi hukunci da adalci sa wannan duk dai ana gaya musulmi wajibin da yake kansu ne kuma da faɗakar da zuciya abin da ya halaka yahudawa bin saɓanin abin da aka umarnin su da shi din za a yi hukunci tsakanin mutane a yi musu hukunci da adalci kar ka dubi kusancin ka da mutum kar ku dubi dangantakar ka da mutum sannan ka bashi haƙƙinsa kar kuma ka dubi nisantakan mutum da kai ka tauye masa haƙƙinsa kar ka dubi cewa ko mutum yana ya baka wani abu ko yana daɗaɗa maka ko baya daɗaɗa maka inda shi ne mai gaskiya ka bashi gaskiyansa wannan shine musulunci da an kula da wannan ƙa'idodi to da duniya ta zauna lafiya duk abin da yake faruwa a duniyan nan zalunci da son kai ko a cikin kafirai ko a cikin musulmai har mu musulmin ma zalunci ne ya hana mu zauna lafiya zalunci ne ya hana mu zauna tsakaninmu da waɗanda suke makwabtanmu lafiya mu ya mu tsakaninmu ma zalunci ne ya hana mu ji daɗin rayuwa kai har ƙungiyoyin musulmi zalunci ne ya hana a samu zaman lafiya a tsakanin al'umma kuma zalunci babu kaman ka yi hukunci ma wannan saɓanin hukuncin da za ka yi ma wannan in za ka yi ma wannan hukunci sai ka dubi daga ina ya fito me alaƙan ka da shi ɗan ƙabilan ku ne dan dangin ku ne dan kungiyan ku ne in ba dan kungiyan ku bane kana kokarin ka cutar da shi to kai ma ran da ba dan kungiyan ku bane fa a gurin to kaga maganan zaman lafiya tsakanin al'umma babu shi kenan kuma wanda shi ke kawo yaƙe-yaƙe duk abin da ake a duniya na yaƙe-yaƙe dalilin zalunci ne wata al'umma ko wata ƙabila ko wani addini ya zalunci wani a kau da kai sai ai kuwa ne tunda wani ne namu ne a bashi to shi kuma kullum yana kwace da wannan zaluncin yana da niyyar sai ya ɗauki fansaran da duk Allah ya ba shi dama shi ma akan abin da aka yi masa da haka duk wannan shi ya kawo zaman ya kawo rashin zaman lafiya a tsakanin al'umma amma da za a bi umarnin Allah kamar yadda manzon Allah ya yi ba Yahude da musulmi sahabi su yi saɓani ba Yahude ya zama shine mai gaskiya annabi ya ɗauki gaskiya ya ba wa ba Yahude to kai mai hujjanka na kawai don kuna saɓanin ra'ayi ko ƙungiya ko wani abu ko ko ƙabila ko me wai kai ka ba wa ɗan ɓangaren ku gaskiya ka hana ɗan ɓangaren da ba naku ba to irin waɗannan abubuwa su ne suke kawo gurɓacen al'umma kuma duk me haka ba mumini ba ne komi sallarsa komi azuminsa idan dai za alhaƙin al'umma zai zo ya gifta ta gabansa ya duba jinsi ko ƙabila ko ra'ayi ko ƙungiya ko wani bambanci ya fifita wanda ya sani akan wanda bai sani ba ko ya rantse da Allah shi mumini ne wallahi ba mumini ba fasiki ne domin malamai ma sun ce yanda yanda yanda masana suka faɗa duk ran da alƙali ya karfi cin hanci a tuɗe shi ko an tuɗe shi ko ba tuɗe shi ba tuɗaɗɗe ne kuma in ya ma in ma ba tuɗe shi ba fa kullu hukumin ya hukumu bihi fa huwa batil duk hukuncin da ya yi ɓataccen hukunci ne saboda haka wajibi ne akan musulmi in suna son lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dawo cikin su to su rinka adalci wajibi ne ma ga har wanda ba musulmi ba in suna son su zauna lafiya a duniya su dinka yin adalci ma wanda ba ɗan uwansu ba addinin su ba ɗaya da shi ba ba ɗaya da su ba duniyar nan da ana adalci masu mulki suna adalci a lau an safan nasu lastara halƙadi haka malamai suka ce haka masana hikima suka ce da mutane kowa ya ma kowa adalci alƙali zai zauna a tebur ya daɗe ya yi yanyaɗi ya tashi ya koma gida ba wanda ya zo ba wanda zai zo to a zo a kan me kowa an ba shi haƙƙinsa kowa ya karɓi haƙƙinsa to me zai kawo mutane kotu kuma babu to duk wani yaƙi yaƙoƙi da ake yi sai majalisa ta zama akwai wata majalisa ta ɗinke duniya ta ƙaryar banza wanda ba abin da take illa ɓarke duniya duk waɗannan abin da ya kawo haka shine ɗaukan hukunci sa yi ma wani hukunci saɓani yadda za ka yi ma wani idan yahudawa ne suka kashe mutane suka yi menene sai majalisar ɗinkin duniya ta kau da kanta in kuma wasu ne daban ba yahudawa ba ta ce yaya aka yi ko 'yan ta'adda ne me ya faru duk shi ya hana zaman lafiya a duniya ɗabi'ar yahudu kuma shine manzon Allah subhanahu wataala anan yake daga mu daga kan wannan an zo da addini na musulunci tsarkakakke wanda Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tun daga lokacin an shafe duk wani addini na zalunci an kawo addini mai tsarka mai tsarki mai tsafta wanda musulmi kamata su rayu akai duniya ta zauna lafiya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in kuna raye kuma sahabbai da su gani sai mace ta taso daga san'a'an Yaman san'a na kasar na Yaman ta doshi Sham da ita kadanta ba mai rakiya ba abin da take tsoro sai dai karo kyarce ce ya kama mata awakinta amma ba wai wani mutum wai koyi mata fashi ko ya tara ajeji kare ta ajeji ya mata fyaɗe ko ya mata menene duk wannan da babu saboda duka saba wa ka'idodin musulunci shi ke kawo duk wa'in me yake kawo fyaɗe saba wa dokokin musulunci wajen suturan mata kin fito da jikinki wuraren da yake tada hankalin maza tsirara tsirara kina yawo a cikin al'umma wani baya da mata baya da aure kuma yana da son zuciya zai farme ki kuma yana ganin babu wani wanda zai yake tsoro ko a wurin da ba wani wanda yake yake shakka sai farme ki me yake kawo fashi na ɗaya shi mai fashin nan rashin imaninsa da Allah da rashin jin wa'azi da rashin tsoron menene zai faru in ya taɓa dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba inda ya ta umarnin ayoyin Allah cewa kar ya taɓa dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba zai taɓa ne me yake kawo a samu wayanda suke da fama da tsananin talauci rashin adalci na gwamnatoci wa bayan Allah talakawa a yalwata arziki masu dukiya su fitar da zakka su rage zafin talauci da yake cikin talakawa gwamnatoci su raba dukiyar al'umma yanda kowa zai ji daɗi dukiyar ya wadaci don ba kayan ka bane sai ka hau gwamnati sunanta mai gadin dukiyar jama'a amma sai suka mai da dukiyar nasu zai iya kashe miliyan ɗari a kan kayan iyalansa amma ba zai iya kashe miliyan ɗaya a asibitin musulmi asibitin bayan Allah ba ba zai yi jinyan kansa a gida ba amma zai je jinyan kansa a waje ƴaƴan mutane suna ta mutuwa a gida kuma ba magani duk irin waɗannan ba shi ne ke kawo lalacewa ba to talaka sai zama baya da baya ganin girman shugabanni su kuma shugabanni ba su tausayin talakawa duk an bar musulunci an bar musulunci sai dai a baki ana taɓa mutum ya ce shi musulmi ne a kungiya kaza ai ni masoyin annabi ne ko ni ahlus sunna ne ko kuma ni ne mu ne masoyin gidan annabi to ina son gida gidan annabi ina son annabi ina kuma sunnan annabi a cikin al'umma babu Allah ya ce bai za a tamku Allah yana umarnin ku in za ku hukunci bainan nasi a tsakanin mutane an ta hakumun ku yi hukunci bil adali da adalci mu duba wani point wata wata wata wata nukuta muhimma ana muhimmiya ana idza hakamtum bainan ne Allah subhanahu wa ta'ala ce bainan nasi me yasa Allah ya ce wa idza hakamtum bainan muslimina ba shi ne ya kamata hankalin mu biye komo kai me yasa Allah ya ce wa idza hakamtum bainal muslimin ba ko bainal arabi ba'dhum ma'a ba'd sai Allah subhanahu wataala ce bainan nasi kawai saboda haka shi adalcin musulunci shamili ne ami baya da takasisi da wasu jinsi ko wasu addini ko wasu jama'a babu wannan amma za ka ji an naɗa mutum yana da awon shi shugaba ne ma na addini a maimakon ya zama example ga sauran musulmi a naɗa shi akan wata kujera ta gwamnati a ce to yanzu an naɗa malami za mu ga kyakkyawan aiki sai a ga zalunci ƙarara a ga son zuciya ƙarara a ga kama karya ƙarara a ga ƙin gaskiya ƙarara a ga bambanci tsakanin al'umma ƙarara to tir da wannan malinta wadda ba ta yi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka idan musulmi suna son su dawo su zama nagari in suna son girman su da mutuncin su ya dawo to su bi abin da Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi inna Allah kusan Allah ni'ma wato ni'ima malik sai aka hada su aka yi idmajin mimun da mimun suka haɗu ni'ima ma sai aka sa shadda tsakanin ni'ima ya izukum bihi madalla da wannan wa'azi da Allah yake muku babu wani wa'azi ba wanda zai gaya maka gaskiya da ta kai wannan shi yasa Allah ya yabi kansa da cewa kai madalla da abinda na umurce ku da shi na adalci da ba da amana zuwa ga masu shi inna Allah kusan Allah kana sami'an bisa al'adan Qur'ani yadda Allah yake maida kalmar ƙarshe zuwa ga abinda aka faɗa a baya inna Allah kusan Allah kana ya kasance wa lam yazal haka yake tuntuntuni kuma har abada sami'an jin duk abin da kuke yi kar ka ɗauka za ka je a koye ku shirya kuskus ɗinku na zalunci ku zo ku nuna kamar kun yi mutane adalci to in kun ɓoye wa mutane ba za ku ɓoye wa Allah ba ya ji laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya an gane wallahu yasma'u tahawurakuma dan haka duk inda kuke duk abin da kuke yi Allah yana ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum bi sam'ihi wa basarihi wa qudratihi wa ihadatihi wa hudurihi illa kunna alaykum shuhudan idh tufiduna fi wannan shine tauhidi na gaskiya wannan shine tauhidi wanda yake madaidaici Allah subhanahu wata'ala yana jin ku ba kawai ya san ku ba kuma inda wasu ke kokarin lalata tauhidi ya zaman to ba amma babu abin da ake tunani illa kawai Allah yana da labari to ba haka bane Allah sami'an yana jin ku kuma ba ji kawai ba basiran yana ganin ka alƙali yana ganin ka shugaba yana ganin ku kowane jama'a duk jama'a Allah na ganin ku duk abin da kuke yi kuna yi ne a ganin Allah subhanahu wataala fa innaka bi a'yun kana yin duk abin da kake yi muna ganin ka ne shi sa Allah subhanahu wataala da yi magana saboda wurin adalci da amana wani abu ne wanda ake iya koyewa a ci amana wani abu ne da ake koyewa a yi zalunci da sunan an yi adalci to Allah ce ba za ku koye ba ga jin Allah ba za ku koye ba ga ganin Allah dama ilimi kan tuntuni Allah subhanahu wata'ala ya san abin da kuke aikata na'am يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن سكي كي إيماني sai aka kira su da sunan abin da suka yarda da shi shine imani in har imani in ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ana gaya ma wanda aka kira in har imanin ku na gaskiya ne to ga aikin da aka dora mu in ko ba ku yi wannan aikin ba to imanin ƙarya ne don haka aka kira su da sunan imanin su aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in dai kun yi imani a fi'ullah ku bi Allah cikin duk abin da yake umurnin ku da shi ku bi Allah cikin barin duk abin da ya hana ku shi yasa bin Allah shine imtisalu awamirillah fi fi wajtinabi nawahihi fi zahiri wal batin ka bi umarnin Allah ka nisanci hane-hanen Allah fi zahiri wal batin a fili ma kai haka a ɓoye ma kai haka shine da'atul lahi wa da'atul rasul amma in kuma akan bangaren sufanci ne su kuma nasu ta'arifin tsa'a ga Allah da tsa'a ga manzon Allah ya wuce nan atiullaha wa atiur rasula fi zahiri wal batini min haythu yardallahu la min haythu tarda to ka kwatanta wannan da waɗanda suke yan hamoyi masu cewa komai ya hallaka a tsufancin musulmi na kirki waliyan Allah na gari shi da'a ma ya karu da min haisu yardallahu la min haisu sarba ka bi Allah ka bi manzon Allah ta inda Allah zai gamsu ka bi manzon Allah zai gamsu ta ka bi ba wai kai inda zaka gamsu ka bi Allah domin kana iya gamsuwa ka bi Allah na ba bin Allah kai ka yi ƙoƙari ka fahimci bin kan nan da kai wa Allah da bin da kai manzon Allah ne irin wanda Allah yake so ne ko kuma irin wanda kai ka kimtsa ma kanka ka tsara wa kanka in irin wanda ka tsara wa kanka ne to baka bi Allah baka bi manzon Allah ba in kuma a daidai da san ranka ne to ba bin Allah da manzon Allah kai ba ka bi son zuciyanka ne man itta ta zama man itta kaza ilahu hawahu saboda haka akwai gyara babba kan tafiyan wasu wanda suke cewa suna tafiya akan tafarkin tsufaye alhali nesa suke ba su ko kusa da gurin atiullah ku bi Allah wa atiur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi Allah cikin littafin sa da yazo da shi alqur'ani da hukuncin hukuncin da ya saukar muku ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunnan sa da ya kafa muku alqawliya minha wal fi'liya wat taqririya sunnan sa ta maganarsa ku yi kaza ku bar kaza inda yace ku yi kaza ku yi inda yace ku bar kaza ku bari wal fi'liya da sunnan sa ta aiki wadda ba khususiyya bace wadda take ta gama kowa da kowa khuzu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli to ku bi sunnan manzon Allah al fi'liya sallallahu alaihi wasallam kaman kaman yanda yace ku bi sunnan manzon Allah al-fi'liya ya ayyuhal ladin ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni astaghfirullah atubu ilayhi fil yawmi 70 marra to ku bi sunnan manzon Allah wajen yawan istighfar afdalu ma qultuhu ana wal nabiyuna min qabli la ilaha illallah ku bi sunnan manzon Allah wajen yawan yin hailala wajen yawan yin la ilaha illallah man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashra ku bi sunnan manzon Allah wajen yin salati manzon Allah idza marartum bi riyadil jannati fansahu wa ma riyadil janna khilafu zikiri sunna ce kauliya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bita in ka ce ka rike wasu sifofi na sunnan manzon Allah ka watsar da wannan sifofi kai mulhidi ne kai dan bid'a ne ba ba ahli sunnan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me yasa ka bambance tsakanin wata sunnan da wata sunnan ka dauki na son zuciyanka ka aje wata sunnan dan bata maka dadi a ranka ba ko dan shugabanninka ba su kafa ka akan wannan sunnan ba sannan ta ƙaririya abinda ka ji manzon Allah ya ga an yi ya tabbatar da shi ka tabbatar da shi ko ya maka ko bai yi maka ba kaman ma ya Usama ma yudrika annaha ruqya lokacin da Usama ya tofi da Fatiha manzon ya ce wa ya tabbatar wa ya ce maka ruqya ne yace saboda na ga alqur'ani a cikin sa akwai shifa'a ne yace idribu li bi sahani ni ma in kun yanka dabban da aka ba ku ku kawo min nawa saboda haka waɗannan su ne ka bi Allah ka bi manzon Allah ka bi Qur'ani ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka kai ba wata sunnan ta maka dadi wata bata maka dadi ba kai fatali da ita ka saba wa sunnan manzon Allah kuma kai ahlul bid'ah bid'ah ne ba ahlus sunnati wa ulul amri minkum kuma ku bi shugabanninku malamanku idan ka ce kai kana bin Qur'ani kana bin sunna ba ruwanka da maganar malamai kai dan bid'a ne maƙin sunna mara bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah Allah subhanahu wataala yanda ya saukar da ayar ba a kai kan ƙarshen ayar ba sai da aka haɗa maka waɗannan rukunne guda uku a cikin musulunci Allah ya jona ta'atullahi da ta'atul rasul sallallahu alaihi wasallam da ta'atu ulil amr minkum kuma yana nuna na ku musulmi ba ulul amr waɗanda ba musulmi ba su ba ku umarni ba wannan ba atiullaha ku bi Allah wa atiur rasula ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ulul amr minkum ku bi shugabannin al'amarinku na addini waɗanda suka san addini suka yi muku bayanin yadda addini yake. Fassarar ulil amri minkum fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna shine fassarar adi'u ulil amri minkum walau annahum radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastandifunahu minhum idan ulul amri suka maka istinbadi min alkitabi was sunnati wal ijtihadi wal qiyasi kadisu shine kadi sunnan manzon Allah kadi umarnin alqur'ani in baka yi wannan ba babu kai a layin ahlus sunna kwata kwata kai ahlul bid'a ne kana daga cikin fajirai kawarijai saboda haka atiullaha wa atiur rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah wa ulul amri minku ku bi shugabannin addininku matukan sun umarce ku da abinda ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai atiullaha wa atiur rasulahu بالتمسك بالكتاب والسنة وأطيعوا الحكام إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع الله fahimta na za'atu idan kuna bin Allah kuna bin manzon Allah kuna bin ulul amri minkum sai kuka samu jayayya tanaza'atun fi shay'in kuka yi jayayya akan wata mas'ala ta addini wannan ya faɗi nashi daban wannan ya faɗi nashi daban farudduhu kuma yadda wannan mas'alan ila Allah war rasuli zuwa ga Allah da manzon Allah malaman sunna suka ce wannan magana ta biyu ai an yi magana akan kitabu kun karanta kitabu kun duba kitabu an yi magana kan sunna kun duba sunna kun karanta sunna kuma sai da haka kuka samu sabani to rudduhu ila Allah wa rasuli ay isu minhuma ku yi kiyasi daga kitabu da sunna idan mas'alan babu ita babu ita fili a cikin alqur'ani babu ita fili a cikin sunna amma idan akwai ta fili a cikin alqur'ani akwai ta fili a cikin sunna to babu bukatar kuma wani kiyasi wannan ka'ida kenan ta usul ka'ida usuliya ka'idar usulul fiqh kenan ba ba za ku yi haka ba ba za ku bi wannan umarni ba sai in kuntum in har kun kasance tuminuna kun yi imani billahi da Allah wal yawmil akhir kun yi imani da ranar lahira imani na gaskiya ba na yaudara ba zalika wannan ka'ida binta khairun shi yafi muku alheri wa ahsanu tawila shi yafi muku kyakkyawan fassara da kyakkyawan makoma wanda zai gyara maslahan musulmi ga baki ɗayansu wannan aya malaman usulul fiqh ita suka kafa a matsayin hujja na kan cewa usulul ahkam usulul shari'a na ahkam sun kasu kashi hudu alkitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas cewa wa ulil amri minkum ijma'i in tanaza'atin fi shay'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir shi kuma qiyasi yasa aka ce a ka'idar usulul fiqh masadir tashri ta inda inda ake ciro hukunce hukuncen shari'a daga waje hudu ne alkitabu was sunnatu wal ijma'u wal qiyas saboda haka duk wanda kaje yana ce maka ya yi gaba da mazhaba irin ta malikiya ko ya yi gaba da mazhaba irin ta shafi'iya ko ya yi gaba da mazhaba irin ta hanafiya ko ya yi gaba da mazhaba irin ta hambaliya to wannan mutumin ko ya kira kansa ahlu sunna ko ya rantse sau dubu ɗari biyar cewa shi ahlu sunna ne ƙarya ne shi ahlul bid'a saboda duniyar musulmi ta yi ijma'i tun kafin shekara ɗari da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara dubu da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗannan mazahib su ne mazahib karɓaɓɓu a wurin ahlus sunna wal jama'a don haka duk inda ka kirkiro wani matafiya daban saɓanin wannan to ka fita daga cikin ahlus sunna wal jama'a ka zama cikin man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira na'am
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتهاقموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا والله سبحانه وتعالى سيكاو منا irin ɗabi'ar waɗanda suke nuna su musulmi ne amma ba su son hukuncin Allah saboda hukuncin Allah akan gaskiya aka tsora shi akan adalci aka tsora shi su kuma ubangijin su son zuciyarsu ne in ba haka aka musu ba ba za su karɓa ba saboda in ba yanda zuciyarsu take so aka musu ba su addinin ba ma yin su za su yi ba suna karɓar addinin ne ya abuduna Allah ne ala harfin suna bautan Allah ne gefe-gefe in abin ya musu daɗi to sun karbi addini in bai musu daɗi ba to sun watsar da addini sai kuwa Allah subhanahu wata'ala ya aukar da irin wannan waƙi'a a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ta zama izina wanda za su zo daga baya Allah subhanahu wata'ala ce alam tara shin baka gani bane ya kai abokin zance shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilal ladzina yaz'umuna zuwa ga wayannan da suke riyawa suna faɗa da baki amma walam tumin qulubuhum zuciyansu ba ta yi imani da abin da suke faɗa ba sun ce annahum su amanu sun yi imani bima unzila ilaika da abin da aka saukar maka ya rasulullah wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar wa annabawan da suka gabace ka yuriduna amma sai gashi suna nufin an yata hakamu su kai shari'ar su ila daguti wajen wani kafiri daguti an ce a je wajen wajen manzon Allah yayi shari'a sun ce sun yi imani da Allah sun ce sun yi imani da manzon Allah amma sun ce kar a je wurin manzon Allah su ba su yadda ya musu hukunci ba a je wajen wani kafiri daguti ya musu hukunci ina maganan imani a wa kad umiru alhali a imanin su a littafin su da suka karanta an umurce su an ya kafuru bihi su kafirce wa dagutu dan Allah subhanahu wataala ce faman yakfur bi daguti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa cikin suratul baqara to an ce su ne wanda ya yi haka ne mumini su kuma sun koma kan ɗagutu wa yuridu shaytanu shaytan yana nufin an yudillahum ya batar da su balalan bata ba'idan manisanci dalilin saukan wannan aya kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya ruwaito cewa wani mutum daga cikin waɗanda suke cewa su musulmi ne sun imani da Allah da manzon Allah a ce shi munafiki ne munafincin sa bata bayyana ba sai a wannan rana ana ce masa bishiru ya samu rigima tsakaninsa da bayahude sai bayahude ya ce mu je gurin annabin ku annabi muhammadu tun da kai musulmi ne mu je wajen annabin ku annabi muhammadu ya mana hukunci dalilin wannan shine abin da dai nake faɗa mana ana dora addini akan son zuciya dan a mutum yayi da awar addini ma ƙarya yake yi shi ba yahude ya sai shugaban su azzalimi ne maciyin hanci ne makarɗin rakiwa ne da sunan kuma kehin addinin yahudawa shugaban addinin yahudawa amma sab ba yahude ya san malamin nasu ba da addinin annabi Musa zai musu shari'a ba ba da attaura zai musu shari'a ba zai bi son zuciyarsa ne dan haka yin gwammace a je gurin annabi Muhammad ba fa nan ba yahudan nan yayi imani da annabi Muhammad ba amma ba yahudan nan ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hukuncin sa da zai yi na gaskiya zai yi adalci zai yi shi kuma wannan munafiki da sunan musulmi shi kuma baya da gaskiya ya san in an je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musuluncin sa ba zai sa ya goyi bayan sa ba manzon Allah hukunci zai yi da gaskiya bai ma arahu Allah zai hukunci ne da abin da Allah ya nuna masa don Allah ya ce masa wa anhikum bainahum bima anzalallahu wala tattabi a hawa'ahu to zai yi hukunci ne da abin da Allah ya saukar dan haka munafikin munafikin musulmi sai yace a je wajen Ka'ab bin al-Ashraf shugaban Yahudawa shi nan yake so a je a yi hukunci aka samu jayayya da aka samu jayayya ba Yahude ya da karkare ya dage sai an je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai aka tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rona mana shine al-masal al-a'la fil adala misali madaukaki cikin adalci da ya bincike yadda mas'ala take sai ya samu ba yahude ne mai gaskiya shi kuma wannan munafiki baya da gaskiya amma fa ya je ne ba a gane ma da tufan munafiki munafiki bane ya je da matsayin sahabin annabi ne kawai don haka manzo Allah ya ga sahabinsa a bisa yadda ya nuna kansa baya da gaskiya ba yahude yana da gaskiya tunda annabi manzon Allah ne ba manzon son zuciya bane ba manzon goyon baya bane ba manzon son kungiya bane sai ya ba mu ba yahude gaskiya sallallahu alaihi wasallam da aka yi wannan hukunci aka fito sai ba yahude yace sai munafiki yace ban yarda ba mu tafi wurin sayyidina Umar kaga daga nan komai da komai ya bayyana babu maganan imani da Allah babu maganan imani da manzon Allah babu maganan imani da littattafan da suka gabata babu sai ba yahude ya yi mamaki ya ce mene ita je gurin sayyidina umar wannan hukuncin ne ban yarda da shi ba ba yahude ce to shikenan mu tafi gurin sayyidina umar aka je wurin sayyidina umar sayyidina umar aka mayar masa da yanda mas'ala take har sayyidina umar zai yi magana sai ba yahudan nan yace wa sayyidina umar amma wannan dan uwan nasu ina mamakin sa sai sayyidina umar ce mamakin me kake yi yace mun je fa da shi da farko fa ce mun ne ba za mu je wurin annabinku ba sai dai mu je wajen shugabanmu na yahudu malamin mu ne hudu ni kuma na kina ce sai dai a je gun annabin ku muka je gun annabin ku ya mana hukunci muka fito shine yace bai yarda ba sai dai mu zo wurin ka ka sake hukunci sai na Umar sai ya fasa hukunci yace a kai haka aka yi ya bishiru bishiru ko huzunu oho sai bishiru yace eh sai sayyidina Umar ya ce makana kuma hatta a faru da makana kuma ku zauna a nan bari in shiga gida in fito in same ku ku zauna inda kuke sai sayyidina Umar ya shiga gida ya je ya ɗauko takobinsa ya ɓoye a cikin mayafinsa ya zo da shi ya samu wannan munafiki ya filla kansa da takobi yace haka za a qadi fi man lam yarda bi qada'i Allah wa rasulihi yace hukuncin da kazo in maka na maka haka nake hukunci ma wanda bai yarda da hukuncin Allah ba da hukuncin manzon Allah sai ko wannan aya aya ta sauko wanda makaranta alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka baka ga waɗannan da suke ƙarya suna riya cewa wai su sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar wa na gaba da kai amma yuriduna suna nufin an yata hakamu su kai shari'ar su ila taguti zuwa ga yahudu akan su kawo maka wa qad umiru alhali an umurce su addinin su an yakfuru bihi su kafirce ma yahudu wa yuridu shaytanu shaytan yana nufin an yudillahum ya fatar da su dalalan fata ba'idan wanda yake mani na'am
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
نعم وإذا قيل لهم إذا أكتر مسو تعالوا كذو إلى ما أنزل الله مجيكا أبند الله يسوكر للكاتنسا وإلى الرسول ku zo mu je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ra'aital munafiqina sai ka ga munafikai yasudduna suna bijirewa an ka gabarin zuwa wajenka sududan bijirewa me yasa suke bijirewa daga gurin zuwa gurinka saboda imanin da suke cewa sun yi na ƙarya ne dama ba su yi imanin ba duk wanda ya ce baya son hukuncin Allah da na manzon Allah munafiki ne ko ya sani ko bai sani ba na'am فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا فيهلكون بالله ثم جاءوك يهلكون بالله إن أردنا إلا إنسانا وتوفيقا فكيف yaya idan asabatuhum musibatun idan musiba ta same su bima qaddamat aydihim sakamakon abin da suka aikata na saban Allah sakamakon abin da suka aikata na kin bin hukuncin Allah musiba ta auka musu summa ja'uka sannan daga baya kuma sai su zo maka bayan musiba ta same su ne sakamakon munafincinsu ya halifuna billahi su rinka rantse maka da Allah in aradna wallahi ba dan komai muka yi nufin yin haka ba da muka je can ba wani abu muke so ba illa ihsanan muna son kyautata tsakani ne wa tawfiqan da samun haɗin kai da samun haɗin haɗin zaman zamantakewa zaman lafiya sun ƙi zuwa wurinka sun je wajen maƙiya Allah da sunan wani hukunci tsakaninsu kuma Allah ya saukar musu da musiba na tonan asirinsu ko wani abu makamancin haka sai su ce wallahi ya rasulullah ba mun je wurinsu da mun imani da su bane muna so ne a rinka samun haɗin kai ina haɗin kai ina taufiƙan ina ina ihsan anan ina taufiƙan anan ga bin kafirci da kin musulunci na'am أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك دون دكتنا إلهم ونن sune allazina ya'lamu Allah ma fi qulubihim wanda Allah dama ya san su kuma ya ce sai ya tsinkayar da kai abin da akan abin da yake cikin zuciyarsu ba mu'minai bane amma Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli sai ka gane su a baka, sai ka gane su a cikin ɗabi'o'insu da halayensu to su ne yanzu Allah ya fara nuna maka su fa'arid anhum ya rasulallah ka kau da kai ga barin su kar ma ka damu da su kar ka sa su cikin komai na musulunci duk abin da kake shiryawa na musulunci irin waɗannan mutanen kar ka sa su ciki kar ka yi tare da su duk wanda ya bayyana gare ka munafiki ne ba mutumin kirki ba ne in ka shigar da cikin al'amarinsa ma rubuza al'amarin zai yi bata al'amarin zai yi don haka ka kau da kai ga barin su kar ka shigar da su cikin harkanka wa izhum kai musu wa'azi da ayoyi masu zafi idan za su musu amfani wa kullahum ka gaya musu qaulan zance baligan mai hikima fi anfusihim game da halin da suka tsinci kansu a ciki in sun gyara ohon su in ba su gyara ba oho nan وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما
وما أرسلنا من رسول أي با وني منزو da muka aiko inji Allah subhanahu wataala illa li sa'a bi idnillah sai dan abinci ai aka turo shi ina maganar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kana musulmi ga hukuncin Allah ka ki bin manzon Allah ka ji ka ji ka abu guna ashara kuma kana cewa kai musulmi ne ba cewa aka ya ayyuha allazina amanu atiullaha wa atiur rasul ba to yaya aka yi kuma kai kana da awon musulmi ne amma ka bi yahudu ka bi jibtu ka bi tsagutu ka kai musu hukunci Allah subhanahu wataala ce to babu wani abin da mutum zai faɗa idan da yaji Allah da manzon Allah ba shi ba mumini ne ba mumini bane to ba wani annabin da muka aiko sai dan abin da izinin Allah kaga wannan aya ta yi rubdugu akan dukkan wani mutum ko musulmi ne ko ba musulmi bane da yake magana shi musulmi ne shi salihi ne amma a cikin addinin sa ba bin Allah yana umarni da a saba wa Allah yana umarni a aikata kaba'ira zai halatta maka shan giya zai halatta maka zina zai halatta maka tata zai halatta maka dukkan fasikanci kuma ya ce shi musulmi ne nan an sha hannun riga tsakaninsa da manzon Allah an sha hannun riga tsakaninsa da addinin Allah ba a aiko wani manzo ba sai dan abishi da izinin Allah manzon Allah ya hana zina kayi umarni da zina ya hana shan giya kayi umarni da shan giya ya hana caca kayi umarni da caca ya hana luwadi kayi umarni da luwadi ya hana tsafi kayi umarni da tsafi ya hana bokanci kayi umarni da bokanci ko ma kana yi ya hana ka cin riba kana cin riba ya hana ka cin haram kana cin haram ina bin Allah ina bin manzon Allah ina addinin musulunci babu daga nan za ka fahimci kai kai makaryaci ne kai ba mumini ne na gaskiya ba dan haka ba wani manzo ba ma annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk manzannin da suka gabaci manzon Allah ba aiko su ba sai dan abi kuma ka ce kai da su kuma baka jin su wannan ai ƙarya ne abi su kuma dan me yasa za a bi su dan su kansu mutane a'a abi su bi iznillahi Allah ne izini yace abi su dan haka daga inda baka bi su ba fa ka bar abu mu yawwa baka bi Allah ba kuma baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba walau annahum da a ce su izzalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kansu da zuwa gurin sabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da neman hukunci da sabanin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi ja'uka sun dawo gurinka fastaghfirullaha suka nemi gafaran Allah bisa laifin da suka yi suna masu tuba daga munafincinsu wastagfara lahumur rasulu manzon Allah yayi intadeni yayi wasada suka yi tawassuli da shi shi kuma ya sadar da su zuwa ga Allah ya nema musu gafarar Allah lawajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai karban tuba ne mai jin kai anan wannan aya tana daga cikin manya-manyan ayoyin da suke nuna manzon Allah yana ceto manzon Allah yana jin sau ana tawassuli da shi a je neman abu a gurin Allah domin da a ce ba a zuwa gurin manzon Allah a yi tawassuli da shi zuwa ga neman gafarar Allah ai Allah shi yake gafara ko da Allah subhanahu wataala sai ce walau annahum izzalamu anfusahum istaghfarullaha lawajadallaha tawwabar rahim da lokacin da suka lalata kansu a gidansu sun ne bi gafara Allah ko Allah ba zai musu gafara ba ne zai musu da sun samu Allah mai karban tuba ne mai jin kai amma sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna muhimmancin manzon Allah cikin shigansa tsakanin bayin Allah da Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce ja'uka da sun zo gurinka ya rasulullah wa rasulu fi hayatihi kan rasuli ba'da mamatihi domin dukkan abin da aka ce manzon Allah ne annabi ya ce Allah ya wakilta mala'ika yana isar masa da duk abin da ake nema a gurinsa duk wanda ya yi taslimi ko ya yi wani abu da sunan manzon Allah sai Allah ya sa wani mala'ika ya isar masa da cewa wane yana cewa kaza wane yana sallama don haka da a ce sun da suka zalunci kansu sun yi tawassuli da zuwa gun manzon Allah shi ko manzon Allah ya shiga tsakani wasta ghafara lahum rasul manzon Allah ne wa musu gafarar Allah da wajadullaha da sun samu Allah tawwaban mai karban tuba ne rahima mai jin kai wani mutum a masallaci cikin sahabbai ya daga hannunsa sama yana tace ya ubangiji kai mun kaza ya ubangiji kai mun kaza ya ubangiji kai mun kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sashin sahabban su suka zo suka gaishe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum ya cika gaggawa sai sahabbai suka ce ya rasulullah to in bai yi gaggawa ba yaya zai yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai in ɗayan ku ya tashi roƙon Allah yayi kirari wa Allah tukunna kafin ya faɗi bukatunsa don ba wanda ya kai Allah son kirari sannan yayi salati a gare ni me wannan salati yake nufi manzon Allah ya zamo wasilansa yayi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi bukatunsa sannan bukatunsa za ta biya masa hala dalilin wannan shi yasa mafi yawancin waɗanda ba su yadda da tawassuli da manzon Allah ba addu'o'insu ba su cika karbuwa ba saboda babu wisaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'o'insu da cikin bukatunsu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce eh lallai Allah shi ke bada komai da za ka roƙa amma ni ne na raba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anal qasimu wallahu al-mu'ti ni ke rabo Allah kuma shi yake bayarwa saboda haka aje in kana son kaya ko da an yi izini a baka sai an kira su to kifa ko ba haka ba to ji manzo Allah shi da shi kifan Allah subhanahu wa ta'ala in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am فلا وربك لا يؤمنون حتى يهشموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم Allah ya gudu.
ثم لا يجدوا في أنفسهم هرجا مما قضيت ويسلموا تسليما fala kashedi gargadi tabbas warabbika Allah ya subhanahu wata'ala ce na rantse maka da ni ubangijinka la yuminuna ba su zama muminai na gaskiya hatta yuhaqqimuka sai sun hukuntar da kai fi ma shajara bainahum cikin abin da ya faru tsakaninsu sai sun yadda ka zama kai ne ka zama alƙali a cikin dukkan matsalan da ta faru tsakaninsu in dai su muminan ne imanin su ba na gaskiya ba ne imanin su ba tabbatacce ba ne sai sun mai da kai mai hukunci a cikin abin da ya faru tsakaninsu na saɓani sun malayiru sannan kuma idan ka yi hukuncin ya zama ba su samu karajan ƙaiƙayi ba a zuciyarsu fi an fusin cikin rayuwarsu cikin zuciyarsu mimma tsaraita daga abin da ka hukunta idan aka ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa wani makaho ya je yayi alwalla yayi tawassuli ya ce ya Muhammadu inni atawassalu bika ila rabbi idan ka ji kaikayi duk da gashi ka tabbatar hadisi ne sahihi ne sunna ce ta manzon Allah sai ka ji kai haka bai yi maka ba ka ji kai ba za ka ji ba ko da ya tabbata a sunna to kai ba mun yi ba idan an karanta maka hadisi na da'iran zikiri gashi ya tabbata annabi ya ga da'iran da kansa kayi kama da wancan munafiki idan ka ga hadisi sahihi annabi ya ga da'iran zikiri an zauna an yi zikirin ya tambayi sahabbai me ya zaunar da ku sun ce mun zauna ne muna ambaton Allah ka kuma samu hadisi wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah ya ce iza marartu bi riyadil jannati fartau ka kuma samu hadisi anna lillahi mala'ikatan yasihuna fil ardi yaltamisuna majalisa zikiri duk wannan hukunci da manzon Allah ya yanke sai bai maka ba ka zama kaman wancan munafiki ka ɗauki hukuncin ka kai wa Abdullahi ibn Mas'udin akan wani asar ba marfu'i ba ba hadisin manzon Allah ba ka ruguza waɗannan sunnoni marfu'ai sahihai to ka ji kaikayi akan hukuncin da manzon Allah ya yanke maka akan mas'alan da ake rikici a kanta ka tabbata munafiki makin sunna makin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka zama mumini ba sai ka hukuntar da manzon Allah cikin sabanin da yake tsakanin mu da kai kuma da manzon Allah ya fidda hukuncin kan ganshi karara cewa eh lallai wannan ya tabbata haka manzon Allah yayi baka ji wani kaikayi ba a ranka la yajiduna sarajan ba su samu wani kunci ba fi anfusihim a cikin rawukan su min ma tsaraita daga abin da manzon Allah ya hukunta in yana da rai ko kuma ya hukunta ma yanzu sunnolin sa hadisan su suka tabbatar wa yusallimu mu'minan gaskiya in suka samu irin hukunci na manzon Allah tabbatacce sai su miƙa wuya su suliman miƙa wuya wanda bai yi haka ba to bai zama mumini ba Allah ya ce bai zama mumini ba baya da imani sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul karim wa nanu ala zalika min ash-shahid
Na'am. نعم نعم نعم نعم na to kalle to to Allah ya sauka wannan dai mutum ya sani duk abin da zai zamanto kai ba za ka ji normal ba sai ka sha shi ya zama giya in dai wannan abun ya zama maka ya zama maka kwaya abin da hankalinka ba zai zama hankali ba ba likita ne ya rubuta maka ba ba wani ciwo ne ya same ka ba sai ka je ka saye shi ka sha shi to ya zama giya to ina talaucin da matasan mu suke ta suna fama da shi kana ta kana baba da talauci amma ka ɗebi ce ka ɗauki cefanen gidan wani gaba ɗaya ka je ka sayi wani abu wai to talib saboda haka musulmi su nisanci shaye-shaye irin waɗannan waɗannan shaye-shaye ba inda zai kai musulmi in dai ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah ka dawo in bala'i abin ya zama bala'i da ka fara ya zo ya zama ka fitina to ka dawo kai ta roƙon Allah ai ta maka addu'o'i kai wai ta shan ruwan zanzan kai wai ta shan wasu abubuwa irin waɗannan in za ka sha ka sha da sunan kana roƙon Allah ya yi maka wannan musiba duk wani mataki wanda irin wannan kyan waɗannan abubuwa suka dame shi ya koma sayan ruwan zanzan ruwan zanzan ɗin su bai fi ɗari biyu ba kana shan abin ɗari tara ka buɗe shi kawai ba sai ka yi wani abu ba ka huda ruwan zanzan nan ka roƙi Allah Allah na sha wannan dan ka yaye min ciwon wannan damuwa da ta same ni na dagewa ga shan irin waɗannan abubuwa Allah ka raba ni da su manzon Allah ce zamzam lima shuriba lakum zamzam in ka sha shi daidai da niyyar da ka masa daidai da maganin da zai saboda haka ina ba wa matasa shawara da wanda Allah ya jarabe su da irin wannan musiba shawara da su sha ruwan zanzan ni na ga mutumin da ko takaran qur'ani yake yi sai ya kunna taba sigari yake iya karatu ba zai iya karatun takaran qur'ani ba ba taba sigari a hannunsa da ya tafi aikin haji yake insha Allah zai yi shashsha ruwan zanzan da niyyar da zai sake kan taba ba tun da ya je ya dawo har abada aka yi watsar da taba da ko ana cewa taba mutum ya fara ta riga ta rike shi ba ta rabuwa da shi saboda haka duk kururuwan iblis matasan musulmi sun ci irin wa'annan shaye Allah ya yi Allah ya shiryar da su